بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a 22 ga watan rajab shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin biyu ga watan Fabrairu shekarar miladiya ta 2024 barkamu da sake haduwa a daidai wannan lokaci daga ajinmu na fasli Sheikh Al-Albani lil usul a makarantar Darul Hadith Salafiya dake Zaria a Nigeria makarantar Marigayi Mal Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa mun saba a wannan aji muna yin karatuka ne darussa daban-daban na ilmomi na usul ko ulumul ala a wannan makon insha Allah za mu dan yi dajiya bayan hutu da muka yi na kusan wata guda sakamakon tafiye-tafiye da abubuwa da suka ta bijirowa to za mu dan sake darasi kaɗan a gurguje a cikin wani ƙanƙanin littafi mai albarka gashi littafin sharhu sunna wallafar abu ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzani, al-Imam al-Muzani, wanda ya rasu a shekara ta 200 da shekara 64 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. wannan tafi kankani ne kwarai kuma daga cikin littafan aqida da daddu sosai wanda sun girma mafi yawan littafan aqidan da muke karantawa da aka saba ji irin su tahawiyya, su hamawiyya, su lum'atul itiqad, su makarizi, su wane ne duk wannan ya girme su wannan ɗalibi ne a makarantar al'imamu shafi ɗaya daga cikin ɗalibai da suka gaji karantarwa da ilimin shi imamu shafi idan Allah gafarta musu gaba ɗaya to za ka ga nuska nan an raba ta wata ke wato nuska ce a elektroniya wanda yake su da iya printin ɗinta ko kuma a ci gaba da binta yadda take haka ta lantarki kafin mu shiga doron matanin za mu yi muƙaddima 'yar takaitacciya game da tarihin makarantar imamu shafi'i da kuma tarihin shi wannan malami al'imamu shafi'i kamar da aka sani muhammad ibn idris al-mutallabi allah ubangiji ya gafarta masa wanda ya rasu a shekara ta 200 ne da ainihin wato hudu bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam shekarar da aka haifa al'imamu muslim yana daga cikin malamai da ba su daɗe ba a duniya duka-duka shekarunsa a lokacin da ya rasu hamsin ne da 'yan ɗori alimamu shafi'i ya kafa mazhabarsa ne shi da kansa ya kafa ta mazhabar da ya gina ta tsakankanin mazhabobin malaman shi da ya karatu a gunsu su maliku su sufiyanu bin uyaina da su da ire-irensu sai kafa mazhabinsa wanda ya ɗora shi akan wasu usus sanannu ya rubuta littattafai kuma mabambanta waɗanda ya gudanar da karantarwarsa a kai su risala da ire-irensu ya zauna ƙasar yaman ya zauna ƙasar hijaz ya zauna ƙasar iraki daga bayan hijira zuwa ƙasar misra inda ya ƙarasa rayuwarsa allah ya ƙara masa rahama allah ya ƙara masa albarka to akwai ɗalibai da ya karantar da yawa waɗanda suka koyi karatu kai tsaye a gurinsa ko wanda suka koyi karatu ta hanyar littattafansa ko ɗaliban ɗalibansa daga cikin albarka da allah ya sa makarantar shi shine tana daga cikin makarantu masu nasibi mai faɗi a wajen malaman hadisi da aƙida tare da cewa za ka yi kasa ɗaliban makarantar amma shafi zuwa gida uku ta fuska aƙida akwai wanda suka wanzu akan aƙidar salaf akwai waɗanda suka karkace zuwa ga aƙida ta ainihin ta'awili akwai kuma waɗanda suke baina baina kaga in muka ɗauki kashi na farko na waɗanda suka doge akan asalin aƙida ta annabi da sahabbai wanda babu ta'awili babu karkata a cikinta zamu ga su suka fi yawa fara tun daga kan mutane irin su Abdullahi ibn Zubair al-Humaidi malamin Imam al-Bukhari din nan wanda ya daga cikin ɗaliban Shafi'i waɗanda suka bi shi sanda ya hijira zuwa Masar Humaidi ya rasu a shekara ta 219 yana ma da littafi sananne usulus sunna na al-Humaidi yana nan a cikin Jami'ul Mutun ko to kaga shi yana cikin waɗanda suka wanzu akan tafarki mai kyau hakanan ka dauki irin su Yusuf ibn Yahya al-Buwaiti al-Buwaiti wanda Shafi'i yake masa shida yana cewa Buwaiti ya fi kowa sanin ilmomin da na karantar kuma da zai rasu ma ya ce ina mutu fal majalisu lil buwaiti majalisi na buwaiti shine zai gaje wanda shi kuma ba na manta ba ya rasu a shekara ta 213 duk da yake an yi rigima game da majalisin mun karanta a baya da aka zo shi Humaidi ya zo ya bada labari ya ce ga abin da Shafi'i ya faɗa akan gadon mutuwa Ibn Abdul Hakam ya tsalle ya ce kazabta ƙarya kake wallahi ba mu yadda ba ba mu yadda a ce buwaiti shine magajin Shafi'i ba ana aula bil majlis minhu subhanallah shikenan makaranta ta fashe shi ya je makarantar shi daban shi Ibn Abdul Hakam shi sa a daidai lokacin da Zahabi ya gana wannan magana a cikin sura Al-Mulk bala sai ya maza ya tankiya yace ka shiga tace ga ka shiga irin wannan rikicin yake cewa wai haka wai haka menene ma yake yake fada bari ku zan yi tuna magana yace istafik wai haka dawo cikin hankalinka kai can ka karkace zaka amfani da wannan ka soki wani a cikin su yace fa inna kalamal aqrani ba'dhum fi ba'din ajibun batu akan maganar sa'o'i a kan junansu yana bani mamaki ya ce domin kuwa waƙa a fi hisada manyan malamai da ake ji da su su mafi sun shiga cikin wannan fitina to ba wannan bane damuwa Allah ya kyauta bayan albuwaiti sai kuma shi buwaiti shine yana daga cikin da suka samu matsala na halkul qur'an wanda kuma su ɗin dai a cikinsu ne aka yi mai makirci aka kai shi habba gadaza aka ɗaure shi aka kai shi bagadaza ya mutu a cikin sarƙa shi sama yake cewa na yafe ma kowa duk abin da ya muni amma ban yafe ma wane da wane da wane ba ya faɗi mutane uku yake saboda suna da hannu akan matsalar halƙul ƙur'an da aka mun shari a kanta abin takaici waɗannan ukun su ne harmala da shi muzani ɗin nan abokan shi ne ‘yan uwansa ne malaminsu guda amma su yake tuhuma ya ce waɗannan tsakanin da su sai an je gaba Allah ba ya fi musu Allah ya fi musu gaba ɗaya kamar yadda akwai alimamu silafi silafi namu wannan mai muktasar ɗin littafin nan na makarimul akhlaq suna da rigima da shi da wani ɗan uwansa malami wani abu muhammad al-usmani zabi ya kawatar da masa cikin sanar amin nubala yake cewa abu muhammad al-usmani yana cewa kowa da ya mun wani laifi na yafe mishi in banda sillafi sai zabi yake cewa fakat kana sillafi silafi yu'zihi wa yukadhibu silafi asilafi fa wannan malamin nan babbe ce ya kasance yana cutar da al-Usmani yana yana ce mishi makaryaci shi kuma sai ya ji haushi ya ce to na yafe ma kowa amma banda shi ban yafe mai ba Allah bai gafarta musu gaba kida bayan albuwaiti sai kuma shi kanshi almuzani za mu zai magana kan shi da kuma matsallaka cikin manyan malaman mazhabin masana kuma wanda suke akan aƙida aljadda za ka yi lissafa ibn suraj wanda ya rasu a shekara ta 306 bayan hijira shi ma babban malami ne shi ake lagabi da albazul ashab ya da littafi na aƙida wanda al'imamu ibn qayyim ya ambaci littafin a cikin littafin sa mai suna ijtima'ul jushin islamiyya sanda yake kwararo maganganu game da tabbatar da kaddara da sauransu to sai ka dauko kuma ibnu khuzaima imamu layimma kowa da ya san ibnu khuzaima muhammad ibnu ishaq ibnu khuzaima ne kitabut tauhid wanda ya rasu a shekara ta 312 shi ma kaga ba shafi'i ne ba sai an yi bayani akan shi da muhimmancin littafin shi a wajen aqida ba kuma wani abin sha'awa shine shi ibnu khuzaima yana cikin ɗaliban ma al-muzani dinnan duk da yake muzani yana mushi tazkiya yana cewa ibn khuzaima a'lamu bil hadith min saboda adalci irin na malaman da sannan ka sake dauko wani gagarumin malamin lugha shine al-azhari abu mansur al-azhari min dafin tahdhibul lugha za ku yi tunawa mala albani namu Allah ya gafarta mai yana yawan ishada da littafin tahdhibul lugha kafin shi zan iya tana magana ibnu kathirin ya yaba wa littafin kwarai sau ya da littafin lugha wanda malamin ba yi da alaka da farsafa kwata-kwata malamin hadisi ne malamin fiqhu ne kuma malami ne mai kyakkyawa aqida da haka duk in yazo magana akan wasu kalmomi da suke da alaka da aqida sai ya tsaya ya karrara abin da yake shine tabbatacce littafin shi tazibul lugha sananne ne haka nan ka dauki Abubakar al-Ismaili al-Ismaili mai littafin I'tiqadu a'immatil hadith shi ma yana cikin wancan abun nan ko yana cikin huzuman nan ta ta ta ta mutunul aqida al-ismaili ya rasu ne a shekara ta 300 da shekara 71 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka irin su Abu Hamid al-Isfirayini wanda ake mishi lakabi da Ash-Shafi'i ath-Thani Shafi'i na biyu shi kuma rasuwarsa a farkon karni na biyar shekara ɗaya suka mutu da al-Imamu Abu Abdullahi al-Hakim an-Nasaburi 406 ina fata mana biyu akwai kuma mutane irin su ya kamata ya wuce ma a ce mutane irinsu sai dai a ce jagora a cikin harka Allah laka'i hibatullahi lalaka'i ba shafi'i ka kusa littafin shi mausu'a ne a batun aqida sharu usuli tiqadi ahlus sunnah wal jamaa gashi nan da tahqiqin professor Samir sorry professor mashhur ka ku ga ai ba sai an yi magana ba ko domin shi yana daga cikin littafai mafiya muhimmanci a babun aqida wajen tattara mas'aloli to haka azzanjani azzanjani mai aqidan nan ta ta taraiya manzumatul raiya duk suna cikin wannan littafin haka abul muzaffar as-sam'ani wanda ya rusuka ta 617 haka kuma irin littafin mai littafin abul muzaffar as-sam'ani al-intisar al-intisar li ashabil hadis to ka dauko kuma al-imam al-baghawi muhis sunna littafin shi ma'alimut tanzil littafin shi sharh sunna na bagawi dukkaninsu misali ne akan tabbatar da aqidar salaf hakan abu nu'aymin al-asfahani hakan malam malamai irin su ibnu kathirin shi kanshi irin su al-imam az-zahabi irin su maqarizi duk waɗannan fa shafi'awa ne dukkaninsu to wannan suna cikin zaka iya suna cikin package na shafi'awa wanda suka tafi akan tafarki na sunna madaidaici akwai wasu ko wanda suke da dan matsaloli suna irin su baihaqi al-imam al-baihaqi duk da in ana magana shafi'anci duk waɗannan yana gaba da su a wajen fiƙiu in haka ka ɗauko kuma irinsu al-gazzali shi ma ba shafi'i ne ka ɗauko irinsu ibn hajirin da nawawi da ire-irensu duk da yake su waɗannan na biyun na ƙarshe da maka ambata tarihi yana cewa daga baya sun ƙarrara abin da yake shi da tabbatacce a aƙida da a farko sun ɗan samu wasu ta'awilat so da kamar ta imamu shafi'i gudunmawarta ga aƙida ba ta gaza gudunmawarta a fiƙihu ba abinda ya sa galibi ba a sani ba saboda ba a cika damuwa da tantance mazahibu ɗin malaman ba kuma saboda a nan yankin ba a cika ba da itina'i da littafin fiƙihun shafi'iya ba na jin yanzu a cikin muna kuma wanda ya kan tattafin fiƙihun shafi'iya ko da mutasar na muzali ɗin ni dai mun karanta shi ba sai dai labari kawai ka ko ga su a ƙasashen Uh, misra sai da aka waye gari kamar yadda uh, makarizi yake faɗa cewa duk wani kayan gara da za a kai wata amarya idan ba a sa littafin muktasar na muzani ba to bai cika ba yana cikin wato kayan da ake saka ma ya inda ta isa yar gata in za ka yi ta gidan miji a kawo ta a cikin jihaz ɗinta a cikin kayan da iyaye suke mata kayan aure ya zama akwai littafin muzani a ciki Allah ya gafarta musu ga baki ɗayansu to a takeice kenan wannan sai mu koma shi kan shi kan shi al-muzani kamar da muka ambata waɗancan wanda suka samu tafarki madidici ga kuma su matsaloli da sauransu al-muzani sunan shi Isma'il ibn Yahya Abu Ibrahima al-Muzani daga kabilan Muzaina kabila mashahuriya cikin kabilun Larabawa da suka zauna ƙasar Misra a Misra aka haife shi a nan ya taso a nan ya rayu an haife shi shekara ta 175 shekarar da wayar su kenan Allais ibn Sa'd al-Misri haka malamai suke kullun wani ya rasu a haifi wani wani ya rasu a haifi wani shekarar da Allais ibn Sa'd al-Misri ya rasu 175 shekara aka haifi shi wannan Isma'il ibn Yahya al-Muzani Allah ya gafarta masa ya kara masa rahama yana da wani abu da ya kamata mu ambata shine cewa shi da al'imamu abu jafar ɓahawi cousins ibn al-ukhti ne shi da al'imamu abu jafar al-tahawi ya yi karatu a gun malamai da yawa da yawa amma malaminsa wanda ya yi graduating ɗinsa wanda aka san shi da shi shi ne al'imamu shafi da kan shi yake cewa na karanta littafin risala na imamu shafi sama da ƙafa 500 sauka 500 ya ce fi kulli ƙira'atin astafidu minha fawaida jadida duk karatun da zan sake sai na sake samun fa'idoji jadida wanda ban san su ba al-Imam Shafi'i ya mishi wata wasiya mai matukar fa'ida tana nan a littafin manaqibu shafi'i na al-imam al-baihaqi ko kuma za ka gani hasali ma wannan mutumin shi ya mashafi'i wankan gawa so dama sana'a shi ce aka ce ya kasance yana yin wankan gawa tahassuban ko ihtisaban dan neman lada yace wa tarqiqan liqalbi kuma dan nan lausasa zuciyata yace fa asbaha li adatan sai zama mun kamar al'ada bana jin komai ko nayi duk abin da kake ta yau da kullun yau da kullun sai ka saba baka jin damuwar sa sanannen ne wankan gawa ne irin malamu wai suke ko a a misra Allah ya gafarta mishi ba malamu wai sama ba shi gashi da ran shi ina nufin shi wancan din da ya riga ya rasu na'am Almuzani ya rayu shekara 89 a duniya dan ka lissafa daga haihuwarsa a 175 zuwa rasuwarsa a shekara 264 zaga ya rayu shekara 89 rasuwarsa shekara ɗaya da Abu Zur'a shine Waidullahi ibn Abdul Karim Ar-Razi da kuma Muhammad ibn Isma'il ibn Ulayya da kuma Yunus ibn Abdul A'la As-Sadafi waɗannan duka shekara ɗaya suka rasu ya rasu a cikin watan Ramadan ranar ashirin da uku ga wata. Wannan malami ya kasance yana daga cikin wato mutane da suka shahara da yawan bauta Allah, da sadaka, da aiki da karatu, kuma ya kasance mai zuhudu ne da gudun duniya, sannan kuma ya kasance mujabu da'awa ne, addu'arsa tana karɓuwa kamar yankan wuƙa. Sannan cikin muhimman mashahuran ɗalibansa akwai al-Imam Ibn Khuzaimah kamar da muka ambata akwai Zakariya As-Saji akwai kuma dan uwansa cousin dinsa al-Imam Tahawi sannan akwai kuma mashahurin malamin na Abdurrahman Ibn Abi Hatim Ar-Razi duka waɗannan ɗaliban sa ne duk da yake ya kasance riwayar sa ba ta da yawa ya fi ba da muhimmanci akan fiqh sannan littattafan shi suna da yawa kwarai akwai al-Jami'ul Kabir akwai al-Jami'us Saghir akwai al-Manthur akwai at-targhib fi talab al-ilm da wasu tafai makamantan waɗannan da ya karanta da ya karanta da ya karantar akwai malam Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr wanda malami ne cikin malaman aqida mashahurai a wannan zamani yana raye har yanzu Allah ya kara mishi lafiya ya karantar da wannan littafi na wato sharh sunna na al-Muzani kuma alhamdulillah ni na bi karatun ba wai na zauna na yi a gaban shi ba ne amma na bi karatun da daɗewa a lokutan baya kuma ma na yi sharin mana wasu videos na wasu sashe na karatun duk da yake da larabci ne ƙasa mun saba da karatu da hausa daga ga larabci yana mana wahalar bi yanzu ko hudu ba juma an bayi da hausa mutane su ba da kunguni suna ganin kamar an cutar da su dole kowa ya haƙura yake da hausa ya aka iya da mutane tun da dai su akewa aka bane ka tayi kai kade kai wa kanka Allah zai kyauta to ina ganin wannan zai ishe mu a matsayin wato ta'aliki akan tarjuma sa ko dama ba yi tarjuma shi zamu shi fatfada a cikin littafin da aka yi sharing din akwai tarjuma wata ke mai fadi mutum yana iya koma kanta dan mu ba damuwar mu akan tarjumar ba kawai so muke dai a dan san shi musamman kuma masu bi daga nesa dan mu anan mun yi tarjumar sa mun yi tarjuma wannan malamin a cikin karatun mu na al'ibar mun wuce wurin mun ambaci abubuwa da yawa a kansa fiye da waɗannan gwargwadon hali kuma dukkan munan ɗalibai da muka saba da ɗan leƙe-leƙe muna iya leƙawa da kanmu mu gano waye shi musamman dai a cikin tarajim da muka yi na ɗaliban makarantar al'imamu shafi duk mun ambace su su harmala su muzani ɗin su ibnu abdul hakam su buwaiti da makamantansu suna nan da yawa waɗanda limamu shafi'i ya kharraja su musamman zamansa a ƙasar masa Allah ya ƙara mashi rahama da shi da su ga baki ɗaya sai mu shiga cikin littafin kai tsaye inda ya ce bismillahir rahmanir rahim akhbarana al-faqih al-imam shamsuddin abu al-izz yusuf ibn umar ibn abi nasr al-kahari fi shahr safar sanata 16 wa 600 wannan isnadi ne yake kawo na littafin qala wannan malami أبو الإز يتي حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن الدرباس الماراني مشهور مالمين ابن الدرباس من لفظه يا كرنت الدموني شي يا جابكي bil mawsili a garin Mosul aka wannan karatun fi tasi ashara 19 ga wata min jumadal ula watan jumadal ula sanata 11 wa 600 shekara ta 611 qala malamin namu yace akhbarana shaykhul salihul alim wa abu abdullah muhammad ibn ahmad ibn hamd ibn mufarrij ibn ghiyas al-artahi bi qira'ati alayhi ni na jabaki ji mai magana bi fustat misr a fustat kasar misra قال أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي ابن الحسين بن عمر الموصلي الفراء فيما أذن فيه لي شو كما تعني إذني كرواية ها يأتي دوني ساري يأتكوني قال الشيخ إبراهيم بن عثمان مال إبراهيم بن عثمان شيمي رويتو ونم مغانا كينن تنفرقو يتي آه وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Silafa al-Asbahani as-Silafi namu da muke magana dazazin Allah ya gafarta fi kitabihi ilaina shi kuma bamu riwaya ta hanyar mukataba ya rubuta mana ya turo mana min al-Iskandariya ya turo mana da sakon daga garin Iskandariya fi rabi'in al-akhir arabiul akhir cewa rabi'ul thani da ake mun sha fada cewa kuskure ne daga cikin akhta sha'i'a amma arabiul akhir ne aljumada ula da jumada al'akhira ba jumada saniya ba inda mutane suna fada sai ya zama kamar karɗaɗe amma dai rabi'ul akhir al'awwal wal akhir al'ula al'akhir yace sanata 40 wa 70 wa 500 shekara kenan 571 qala yace da mu akhbarana sharifu abu muhammad abdul malik ibn al-husaini ibn battana al-ansari bi makkah bi qira'ati alayhi ta hanyar jan baki da aka masa ni na ja masa baki fi sanati 99 wa 400 shekara ta 1999 qala suka ce akhbarana abu abdullah al-husayn ibn ali an-nasawi al-faqih qadima alaina bi makkah yazo makka qadima alaina makkah yazo makka ya bada hadisin قال أخبرني أبو محمد إسماعيل بن رجاء ابن سعيد الأسكلاني بأسكلان أقرن أسكلان قال أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملقي وأبو محمد وأبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيسراني قال سبي سكتي أخبرنا أحمد ابن بكر اليازوري قال يتي حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه حدثني علي بن عبد الله الحلواني علي بن عبد الله الحلواني شيني واتو آه ke magana anan yake ba da asalin labarin asalin labarin yadda ya faru ya ce ƙala ya ce kuntu bi tarabulisil maghrib ina garin tarabulus ta yamma ƙasar libya kenan akwai tarabulus ta ƙasar wato abin nan lebanon ita ce tarabulisil mashrik tripoli ko kuma tarabulisil maghrib ita ce tripoli ta ƙasar libya ya ce to ina wannan yankin fadakartu ana wa ashabul lana sunnata da ni da wasu abokaina sai ana tattaunawa akan aqida shine ma'anar sunna aqida ta gaskiya ila an zakarna almuzani har aka ambaci almuzani ana cewa malam wani malamin sunna ne malam wani yawan sunna hidima su malam wani ai gwagwarmaya akan aqida har sai aka ambaci almuzani rahimahullahu faqala ba'd ashabina sai wani yace balagani annahu ya takallamu fil qur'ani wa yaqifu indahu sai ai an ce ma waqifa ne shi ma masu cewa ne la aqulu kalamullahi wa la aqulu ghayra zalika ai waqifa kaga imamu bukhari ma mushirin wannan sharrin ai yace ai an ce ma waqifa ne malami ne ahlus sunna amma labari ya kai wani an ce ba ahlus sunna bane wa tilka ayyamu mudawiluha bainan nas sai aka ce haka wa zakara akharu annahu yaquluhu wani kuma yace a a ai ma yana fada yana cewa ba ma magana Allah bane makhluki ila an istama'a ma'ana qaumun ukhar to ana ta magana hawa suka zo fa ghamman nasa zalika ghamman shadidan sai abin ya ba mutane damuwa suka ji daci a ransu cewa ya za a yi wannan malami da ake yi timadi da daban shi ashe dan bid'a ne ashe ana zargin shi da bid'a to bari mu tantance kar mu hukunci da zalunci bas taba gamuwa da shi ba da tafin shi suka samu labarin sa suka ji suka ji an faɗi wannan da suna mashi zaton alkhairi sai ga kamar akwai kura to ba su gaba da hukunci yadda mu muke ban a yanzu ne kawai shikenan sai a ci gaba da hukunci na zalunci sai suka yi marmaza suka ce fakatabna ilaihi kitaban sai muka rubuta mashi sako rubutacce cewa nuridu an nasta'lima minhu muna son mu ji daga gare shi menene aqidarsa alaga ta malam an ce kaza ne aqidarka muna son mu ji daga gare ka daga horse mouth kenan ake cewa ko daga horse's mouth jama'a kun ga adalci ko ba su yi hukunci na zalunci ba mu ne kawai suke nan sai a ci gaba da raddi fakata ba ilaina sharha sunna shi ne wuta musu wannan saƙon ya magana fil qadari game da qaddara wal irja'i da mas'alar irja wal qur'an da mas'alar ta qur'ani wal ba'ath da tashin mutane tashin alkiyama wan nushur da tashi daga kabari wal mawazin da kuma ma'aunai wa fin nazari da magana akan tunani fakataba sai ya rubuta wannan wannan wannan littafiya kaji tarihin littafin yace bismillahir rahmanir rahim asamana Allah wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda ce Allah ubangiji ya tsare mu da sunan Allah mai rahama majikai muke fara wannan rubutu asamana Allah wa iyyakum ina roƙon Allah ya tsare ni kuma ya tsare ku wa bittaqwa isa mana tsoronsa ya zama abin da zai tsare mu waffaqana wa iyyakum kuma Allah ya bamu dace mu da ku li muwafaqatil huda mu dace da shari'a Allah ya san mu dace kamar yadda yake kansa addu'a amma ba'du bayan wannan muqaddima fa innaka sa'altani lalle kai ka tambaye ni an uwaddiha laka min sunnati amran tusay tusabbiru nafsaka ala tamassuki bi wa tadra'u bihi an ka shubahal aqawil wa zayga muhdathatid dalil wa qad sharhatu laka minhajan mudihan lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan bada'tu fihi bihamdillahi dir rushdi wat tasdid yace ka tambaye ni maka rubutu rubuta maka wani abu game da aqida ta ahlus sunna abinda zai iya sa ka hakurkurtar da kanka kai riko da shi wato kai riko da abu na sunna sai da hakuri tun a wancan zamanin wasbir nafsa kama allazina da'una rabbahum bil ghadati wal ashi riduna wajha sai kai hakuri inna allaha ma'as sabirin sai an yi hakuri ake iya riko da sunna musamman a lokutan daga bid'o'i nan kala daban-daban ga fitintunu nan ga mugrayatu nan ga abubuwa iri daban-daban yace wa tadra'u bihi anka shubahal aqawil wanda kuma za ka sashi zan maka sulke ya zan maka kariya daga shubuhohi na zantuttuka na bid'a rikita-rikitan da ke cikin bid'o'i in ba ka san sunna ba dan da za su wuce maka kaba menene kariyarka me immunity ɗinka ga bid'a shine ka san sunna idan baka san sunna ba babu yadda za a yi bid'a ta zo ta kyale ka dole za ta iya samun akalla ta sa maka shubuha ta rikita ka sai galibin bid'o'i da suka yadu sun yaɗu ne a cikin mutane waɗanda ba su riga sun samu immunity na karatu na aƙida mai kyau ba. Shi sa yake da muhimmanci a yaɗa littattafai na aƙida ko ina a ta karantar da su. Ba maimaitawa ba ne a karanta wannan, a sake karanta wancan, sake karanta wancan. Yana kama wannan mutumin aƙida ɗin matanoni ne sun fi ɗari ko? To ba maimai ba ne a ta karanta su. Tare cewa za ga duka content ɗin iri ɗaya ne. za ga da wuya ka ga sun saba in ba a yanayin zance ko faɗaɗawa ko taƙaitawa ba amma dai za ka ji duka asalin content ɗin iri ɗaya ne abinda wane ya faɗa game da ƙaddara shi ɗaya yake faɗa abinda wane ya faɗa game da halƙul ƙur'an shi ɗaya yake faɗa haka dai haka dai malamin ya ci gaba da cewa wa zaiga mu da fatid dalil kuma ya tsare ka daga ainihin wato karkata na fararrun abubuwa wanda suke kawo bata wa karsharatu laka minhajan nayi maka bayani dalla dalla a bisa wani tafarki mudihan na nuna maka hanya ina mai maka bayani dalla dalla mudihan hanya wata ke da haske lam alu nafsi wa iyyaka fihi mushal banye ƙasa a gwiwa ko nauyin baki wajen yi wa kaina nasiha ba kafin yi maka wato maganganun da yake fada yana yi da kanshi ne kafin yi ma wani wannan yana mutum ne mai hankali da sanin ciwon kansa ka fara yau kanka nasiha kafin kai wa wani yace bada'atu fihi bihamdillah this rushdi was tasdidi na fara da godiya ga Allah wanda shine ma abocin shari'a da bayar da gamdakatar alhamdulillah ahqqu man dhukira godiya ta tabbata ga Allah Allah shine mafi cancantan wanda za a yi ta ambato ai ta ambatan shi wadhkurullaha dhikran dhikran kaseera wa aula man shukira kuma shi ne mafi cancantar a gode mawa duk wani za a gode ma to Allah ya fi shi cancanta wa alaihi usni saboda haka zuwa ga Allah nake yabo da jinjina alwahidu samadu Allah guda ɗayan nan wanda yake da ƙarfi na samadiyya wato ya fi ƙarfin bukata a gurin kowa laisa lahu sahibatun wala walad Allah wanda bai da mata ballantana ɗa jalla anit masili Allah wanda ya ɗaukaka daga aimushi wani kini ko abokin tarayya fala shabiha lahu wala adil ba shi da mai kama da shi ba shi kuma da kini ɗinsa as-sami'ul basir mai ji kuma mai gani al-alimul khabir masani wanda yake mai bayar da labari al-mani'ur rafi wanda yafi karfin kowa kuma madaukaki wannan ita ce mukaddimar da yake cewa ya fara da godiya ga Allah waɗannan gaɓoɓin su malaman da suke taƙil tafin su suka saka su da ya fara cewa misali al'ulu batu game da ɗaukakuwar Allah Ubangiji maɗaukin sarki ya ce alin ala arshihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi a hatsa ilmuhu bil umuri wa amfada fi khalqihi sadiqal maqduri ya alamu kha'inatan a'yuni wa ma tukhfi sudur kaman cikon ita muƙaddiman ne kamar da aka ce almani'ur rafi'u alin ala arshi madaukaki wanda ya daidaita akan al'arshinsa kamar da nasoshin alqur'ani suka nuna karara Allah ya daidaita akan al'arshi al'arshin nan kuma halitta ce mai zaman kanta har tana da kafafu har tana da masu daukanta kamar da qur'ani ya nuna wa huwa danin bi ilmihi min khalqi amma kuma yana kusa da halittunsa ta hanyar iliminsa ahata ilmuhu bil umuri ilmin Allah ya kewaye komai da komai wa amfadha fi khalqihi sabiqal maqduri kuma Allah ya zartar da wata kaddara wadda ta riga ta gabata akan bayinsa duk abin da ke faruwa a duniya yana faruwa ne gwargwadon abin da dama can Allah ya riga ya kaddara babu wani abu onuf wanda Allah bai san da shi ba wanda yake faruwa haka kicibis ko sai in ya faru sannan wai shi ma Allah ya gani ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira ba irin yadda kadariya suke faɗa cewa Allah bai san za a aikata ba sai ya ga an aikata shine ma bai kawo aya ya alamu kha'inatal a'yuni wama tukhfi sudur Allah ya san idan duna masu ha'inci da abinda zukata suke boyewa wato tun kafin mutane su aikata abinda za su aikata Allah ya sani to ba kamar yadda kadariya suke cewa sai da aka aikata sabo sannan Allah ya gani ba Allah ya san ido dake da mugun kulli na munafurci yake kallon wani abu na haramci yana so ya kai gare shi ya alamu kha'inatal a'yun haka nan wama tukhfi sudur Allah ya san abin da zakata suke boyewa saboda Allah yana da ilimin kaddara shi ya kaddara ya zartar shi ya rusa aka rubuta kuma shi yake naffazawa kamar yadda yake a cikin qawaid na qaddara da muka karanta a baya al-qada'u wal qadar yace fal khalqu amiluna bi sabiqi ilmihi wa nafiduna lima khalaqahum min khairin wa sharrin la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfi al-ma'siyati anha daf'a Allah wa sarki ya halicci halittu falhalku su halittu hamiluna suna aiki ne bisa biƙe ilmihi a bisa iliminsa da ya riga ya gabata ilimin da ya riga ya gabata to akan shi suke aiki gashi na kasa yake cewa hadha raddun ala alqadariyya alladhina yaz'umuna anna Allah ta'ala la ya'lamu al-ma'asi hatta takun wannan raddi ne ga qadariyya masu cewa Allah bai san za'i zinubi ba sai ya faru kad سأل المزني الشيخ الشافعي فقال يا تنبي مالم سشي مزن يا تنبي شافعي يتي مسا يا أبا عبد الله من القدرية سواي قدرية قال هم الذين زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون سنة مسجوا الله بسم الله إسابوبا sai saban ya faru wannan mummunar magana ce suke faɗa Allah ubangiji madaukin sarki wannan magana tana cikin littafin albayhaqi mai suna manaqibu shafi'i wa nafiduna suna gudana suna zartuwa lima khalaqahum su zartar da abinda Allah ya halicce su dan abin lahu lima khalaqahum lahu min khairin wa sharrin abinda Allah ya halicci bayi su aikata na alkhairi ko sharri shi suke aikatawa ba su aikata wani abu wajen kaddara Allah abinda Allah ya halicce su ya kaddara musu shi za su dinga yi ba za su iya yin abu ya fita daga kaddara Allah ba la yamlikuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an ba sa iya amfanar wa kansu wani amfani na da'a sai abinda Allah ya kaddara wala yajiduna ila sarfil ma'asiyati anha daf'an ko ba sai su tunkuɗe wa kansu wani abu da Allah ya kaddara musu na ainihin wato a sako ba wannan shine janibin imani da kaddara ko kuma zabulbin imani da kuma aiki da asbab domin wannan kaddara ita ce babi da ya shafi matsayin Allah da ƙarfin mulkinsa wanda kuma aka hana kutse a cikinta kawai da manzara sassan mai kita idan zikirar alƙaduru fa amsik amma mu bayi abinda aka ce mai aiki da shi shine fa'at ba a sababa mu bi asbabu kamar da annabi zai ce saddidu wa qaribu ba wai zaka zauna ne kashin take kace kana jiran kaddara ka ta wasu same ka ba a'a kamar da karanta a baya hatta al-kayyisu wa dha'ifu min al-qadri hatta kwazan da kake yi da raunin da mai rauni yake ko ka sana shi shi ma yana cikin kaddara Allah da ya kaddara wani ba zai iya abu ba sai Allah ne ya sa mai kasala kai ya iya saboda ka tashi ka yi ƙwazo wa fi zalika falyatanafasul mutanafisu liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ku tashi ku nema liman sha'a minkum an yastaqim ga wanda yake samu istiqama amma ita kanta mashi'ar ba ta yiwa sai da yarda Allah shi sa kullum ake so mu yawaita addu'a neman dace daga Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan addu'a ya muqallibal qulub ko ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika ko ila ta'atika sai Aisha take ce mishi me yasa kake yi ta wannan addu'a yace ya Aisha inna qulubal ibadi baina usba'aini min asabi'ir rahman ai duka zakatan bayi suna tsakankanin yatsu biyu ne cikin yatsun Allah muqallibuha kayfa yashau Allah yana jujjuya sai radda ya ga dama to kai ta addu'a Allah ya juya zuciyarka zuwa ga ɗa'asa sannan kuma abin da ka yi na aiki to a kan shi sakamako yake ba da littafin ƙaddara za a yi amfani wajen sakamako ba da littafin aikin lada da zunubi da shi da amfani saboda haka ba daidai bane mutum ya shanta ke ce shi ya yadda ƙaddarar shi ta kasawa ce in za ga ai babu wanda yake neman alkhairi wanda ya ce ya yadda ƙaddarar shi ta alkhairi ne bari ya jira ta ko akan duniya ko akan kiyama in dai alkhairi kake nema sai kayi sa'i ko wanda duka ji ya ce aka to alamar ce shi ta lalace ne ta mutu sai ce to shi bari ya jira to in ka jira ko ba za ka ga da kyau ba za ka ga da kyau malin yace khalaqal khalqa bi mashi'atihi min khairi min ghairi wannan min ghairi min ghairi hajatin kanat bihi wa khalaqal mala'ikata jami'an li ta'atihi وجب لهم على عبادته فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون وطائفة منهم حول عرشه يسبحون وآخرون بحمد ربه يقدسون واصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعض مدبرون لأمره Allah ya halicci dukkanin halittu ba dan yana da bukata zuwa ga halicce su babu abinda halittu za su amfana Allah da shi sawa'un mutane ne aljanu ne mala'iku dabbobi tsuntsaye da duk wata halitta da tsirrai babu wanda Allah yake bukatuwa zuwa gare su su ne suke da bukata zuwa gare shi antumul fuqara'u ila Allah Allah ya halici yace khalaqal mala'ikata jami'an li ta'ati Allah ya halici mala'iku ga baki ɗayan su dan su mai da'a ya tsara su a wajabalahum ala ibadati ya sa su akan ibada ita ce jibiliyarsu kamar yadda misali mu yanzu yin numfashi ai wani abu ne dan adam yana yi bai jin wahala haka tafiya haka zama haka tashi haka magana to wannan jibiliya kenan abinda baka bukata sai ka sha wata wahala zaka yi dabi'ar kace haka Allah ya ci mala'iku da ɗabi'ar ibada shi sai ya ce la ya sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru wani je kuma yake cewa yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun a cikin anbiya suna tasbihi dare da rana la yafturuna ba sa gazawa ba sa fasawa wa fihim fa minhum mala'ikatun bi qudratihi lil arshi hamilun akwai a cikin su mala'iku wanda suke dauke da al'arshi Allah yana cewa wahamilu arshar rabbika fawqahum yawma idin thamaniya akwai masu daukar al'arshin Allah a wannan rana su takwas ne a wani waje kuma yake cewa alladina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu masu dauke da al'arshi da wanda ke kewaye da shi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi ga ubangijinsa wa menene wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu cikin gafir ko suna imani da Allah suna neman gafara ga waɗanda suke muminai to kaga aikin sa anan ma an bata yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi ga Allah ubangijinsu da sune masu daukan al'arshi kenan su takwas kamar da aya ta tabbatar sannan wa minhum wa ta'ifatun minhum hawla arshihi yusabbihuna ko kuma waɗanda sune watar mala'ikata hafina min hawli al'arshi kashin sautu zumar sai ga mala'iku kuma ga sunan kewaye da inda al'arshi yake yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi suna gode ubangijinsu wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin an yi hukunci ba kowa da gaskiya sai a ce kuma godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai to sune wa taifatun minhum haula arshihi yusabbihuna alqur'ani ya fada mana su wataran malaikata hafina min haula arshi sannan wa akharuna bihamdihi yuqaddisuna shine gashi nan kamar yadda muka ji wa yu'minuna bihi wa yastakbiruna lil ladzina amanu da ire-iren su suna godewa Allah suna tasbihi wastafa minhum rusulan ila rusulihi kuma Allah ya zabi wasu cikin mala'iku sune ɗan sako zuwa ga ɗan sakonsa Allah ya sabi min mala'ikati rusulan wa minan nasi da kuma irin nazala bihi ruhul amin على قلبك لتكون من المنذور امين على قلبك تكون من المنذرين من المنذرين haka kuma a cikin hadisi a a na bada wahayi wancan mutum waraka yace laqad jaa laqad jaa hunnamus allazi kana ya'ti Musa kaga malaika biyu shi ma manzo ne zababbe daga cikin manzannin Allah cikin mala'iku da ke kawo manzannin Allah cikin mutane saƙo shi ne Allah ya tsari minar mala'ikati rusulan wa minan nas din za a kawo sai kuma ala shi da wasu ‘yan aiki a zaɓi wasu mala'iku na musamman da suke yin kwamboi su kawo saƙon wa ba'adun mudabbiru na li'amri yan kuma masu rubuce-rubuce masu rubuta ƙaddara masu bin bayi masu siyaha masu wane ne ‘yan waƙala ƙarinu haza ma ladayya atid kala qarinu rabbana ma atagaituhu gasnan kala daban hada mala da ya ati to a su mala'iku wajibi ne musulmi mu'mini ya imani da su a matsayin bayi ne na Allah waɗanda Allah ya halicce su daga haske waɗanda ba su da jinsin maza ko mata wazalul mala'ikata alladhina hum ibadur rahman inatha Allah yace ashhadu khalqahum nahnu qasamna bainahum ashhadu fil hayatid dunya Allah ya zargi kafirai masu cewa mala'iku yayin Allah ne mata su ba su da jinsin maza ko mata su da haka ba sa tarayya ba sa aure ba sa haihuwa ba sa ci ba sa sha ba su da aiki sai tasbih sai abin da aka sa su kuma ba sa fasawa a dunkule wajibi ne mutum ya imani da waɗannan sannan a tafsilance mutum ya imani da waɗanda aka ambaci sunayensu da wazifofinsu a bisa da alkur'ani ya ambata kamar mala'ika jibrilu a matsayin shi na shugaban mala'iku a matsayin shi na annamusul a'azam a matsayin shi na wanda aka ciya da fukafukai guda dubu sittin ne ko dubu ɗari shida wanda suke tokar sammai da ƙasa wala ƙadra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha nabi ya waiga ya ganshi ya ba da labari cewa fukafukan shi sun tokare ko ina a matsayin shi na wanda Allah yake aikawa in ana so a kifar da wata al'umma shi ke zuwa ya ɗaga su ya tantsara gudi-gudi da su ya kifar da su akwai mala'iku da Allah ya kita da wasu ayyuka kamar mala'ika mai ɗaukan rai shine wanda yake cewa malakul mauti wanda yazo ana ci mishi azra'ilu da bai inganta a hadisance ba ulita fakum malakul mauti alladhi wukila bikum akwai malaika mai kula da gidan wuta wana da ya maliku ya kaza alaina rabbuka la innakum makisun akwai mala'ika mai kula da ƙahon busawa shine asrafil wanda hadisi ya tabbata cewa ya riga ya saka ƙahon ma a bakinsa ya hura iska yana kallon daidai al'arshi baya kiftawa yana jiran umarni ne kawai ya busa wannan ƙahon akwai mala'ika da ke kulawa da rabon arziki shine mika'il wanda aka ba da labari a cikin sotu bakara ko mai Allah yake cewa jibrila wa mikala ko haka na akwai wasu mala'iku waɗanda ba waɗannan ba kamar munkar da nakir wanda suke masu tambaya a kabari akwai mala'iku waɗanda suke masu masu ɗaukan bayanai shine raqibu atid wanda suke ɗaukan suke rubuta bayanan da mutane suke akwai mala'iku masu gadin mahaifa wanda za a ce mishi Allah zai ce mishi uktub ka rubuta ya ce ya rab ma za aktub zakar aw unsa duk ga sunan dai kala daban-daban Allah ya raba musu ayyuka iri daban-daban akwai as-sayyahun masu yawo kawai a cikin kasashe suna neman ina ne ake ambatan Allah su dauki attendance a bada bonus na aljanna suna nan iri daban-daban akwai mala'iku wanda in sun sako su ɗaya duniya ba sa ƙara sakowa sun koma kenan akwai mala'iku irin su haruta da marut wanda aka yi rigima aka yi saɓani a kansu shin akwai su ko ba su da gaske ne an yi su ko ba a yi su ba game da ƙur'ani ya ambata da kuma saɓanin da malaman hadisi a malaman tafsiri suka yi game da game da su a ƙisan nan ta ta haruta wa maruta mashahuriya wallahu alam to wannan duka rukunai ne a cikin imani domin daga cikin rukunan imani akwai al'imanu bil mala'ika aga in mutum yace sai ya sa hankalin shi ba zai imani da wannan abubuwan wannan abubuwan sun zarce hankalin dan adam abinda zai guidin ɗinka kawai shine ka sallama man nasoshin shari'a Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa thumma khalaqa adama bi yadihi sannan kuma sai Allah ya halicci Adamu da hannunsa haka Allah ya bada labari a wa askanahu jannatan kuma ya sanya shi a cikin aljannarsa wa qabla zalika lil ardi khalaqahu alhalin fa Allah ya halice shi ne dan ƙasa dan yazo ƙasa dan yace inna inni ja'ilun fil ardi khalifa kaga bai ce inni ja'ilun fil jannati khalifa ba fil ardi yace amma kuma sai aka fara kai shi aljanna saboda wata manufa dan wata hikima har mala'iku suke cewa ya za haka ta tsalifiya mai yusufiya wa yasfiku dima'a kaza kaza kaza kamar yadda dai aka sani wana hahu an shajaratin sai kuma Allah ya ce mishi وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتم رغدا هو رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة كركو كسنتونا أو نجوكم الله يتي فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين ina muku gargadi wallahi ba abin da sa aka hana ku sai da kuku zama sarakuna guda biyu aw takuna min al-khalidin ku dan ku wanzu wa waswasa lahum ash-shaytanu aurije ko yace fa qasamahuma ya rantse musu da Allah inni lakuma la minan nasihin fadallahuma bi ghururi bala shaytan bala'i Allah ka tsare mu daga sharrin shaytan sai da ya tabbatar sun yi abin da Allah ya hana su kamar da Allah yake fara a cikin bahaku fa kulna ya adamu inna haza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa Allah ya ja mai kunni amma Allah riga ya kaddara hakan sai ta faru shedan yazo eh duka wannan zantutukan nashi shikenan kuma sai suka ci falamma akala minha badat lahumu sawatuhuma wa tafika yakfara alayhim warq al-janna shikenan Allah kuma ya ba su mafita shine Allah yake cewa fatalaqa adamu min rabbih kalimatin فتاب عليه وعسى آدم ربه فغوى shikenan sai Allah ya ce mishi kuma kullu habitu minha jami'an a sauko da su gabaki daya asalin inda ake so a kawo mu din gidan jarabawa inda ma dama dan can aka halice mu wa qad nafaza qada'uhu alaihi bi akliha Allah ya riga ya zartar da kaddararsa cewa annabi Adamu sai ya ci dan itacen nan sun mabutalahu bi ma hahu sannan sai Allah ya jarabce shi da abin da ya hane shi min ha a ɗabi'a ɗan adam wannan shi yasa duk abin da aka ce kar a yi dan adam ya fita tsallu'i zuwa gare shi duk abin da aka ce kar a taba to abin ya biyo hali ne na asalin babanmu haka kuma san sarauta illa an takuna malakai ne da san dawwama a duniya au takuna min al-khalidina duk dan adam yana son iko yana son ya wanzu inda zai iya turawa ma an ce suna nan suna tafafutuka da bincike idan za su hana mutuwa zuwa 2050 wai sai dai mutuwa ta tsautsayi kamar kai gobara ko kai accident ko wani ya kashe ka amma mutuwa dai ta asufa a mutu don Allah ya so ko in ce in turawa sun so a hauka irin tasu wai za su hana ta kaga wannan ai hauka ce Allah ya kyauta domin innaka mayitin tana nan wa innahum mayituna summa sallallahu alaihi aduwahu fa aghwahu alaiha sai Allah ya ba shedan abokin gaban da aka ce mishi wannan aduwul laka sai Allah ya bashi dama akan Adamu alaihi salam sai ya batar da shi wa asa Adamu rabbahu fagawa waja'ala aklahu laha ilal ardi sababa sai Allah ya ce to a sanadiyan cin da kai kulna habitu min ha jami'a fama wajada ila tarki akliha sabila adamu bai isa ya kasa cin wani abu dole sai da ya ci bai da iya wala anhu laha madhhaba bai isa ya kore kanshi daga wannan ba Allah ya riga ya kaddara kaddara ta riga da fata babu yadda aka iya sai ya ci daga nan ne annabi adamu ya sako wannan duniya da shi da matarsa da zurriyarsa ya ci gaba da yaɗa wannan zuriya tashi ta bil adama wadda ga ta har yanzu kuma ba a san ranar karewa ba sai ran da Allah ya so wannan hikima ce ta Allah da tsari na Allah da kaddarawarsa ba za a taɓa yin saɓanin hakan ba saboda haka ɗin Allah ya so ai kaga wannan shi ma yana daga cikin babukan imani da kaddara in za a yi tunawa mun karanta a cikin littafinmu na as-sunan ibn abi asim hadisai da riwayoyi akan wannan mas'ala musamman akan musamman akan muhajat bayin Musa wa Adamu alaihi salam annabi Musa Allah ya rashi da Adamu alaihi salam a wuri a wata duniya yayi mishi tambaya akan wannan mas'ala cewa me yasa kai mana haka yace to ya na iya abinda Allah ya riga ya zartar sai ya faru da ni babu yadda na iya ni ma ba saraina bane Allah ne ya riga ya zartar cewa sai haka ya faru da ni kuma hakan aka yi haka din ya faru tana ganin bari mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba gobe kenan insha Allah muna fatan tsakanin gobe ko kuma at worst GB zamu karkare littafin dan karatu ne zamu mishi kawai sama sama dan da abubuwa ne waɗanda zamu ta isharori ne kawai zuwa gare su dan dai kawai dan ƙara brochure ne da kuma cewa nan makaranta ce ta tabbatar da aqida ahlus sunna wal jamaa to ko da littafi ya shafa haka syllabus din mu ne dama kuma lokaci bayan lokaci mukan dan dauko ƙananan littafai haka mu ɗan yi buroshin da su don a ɗan dawo da moral ɗin mutane musamman irin wannan yanayin da aka kwana biyu ba a karatu ba za mu sa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi